بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan uwa barkamu da haduwa a wannan wuri da muke gabatar da karatu masallacin mai kade zalke nan cikin STTUM a nan Niamey muna karatun littattafai kamar yadda muka sani Allah ya bamu iko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar yanzu Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Tau, al-maƙamatu al'arba'una, an gane ko, at-tabriziya, maƙama ta arba'in, dama hariri ya yi maƙama guda nawa ne? Guda hamsin, to yau an kai ta arba'in, ko ba haka ba? Duk da ke da yawa daga cikin ‘yan uwa ba a yi karatu tare da su ba ko? So, insha Allah ta'ala in muka ƙare za mu sake dawowa mu cike waɗanda ba mu samu ba. In akwai rayuwa Allah ya ba mu iko. Kuma sai mu haɗa da muƙama ta hamadani, an gane ko saboda su ne makamomi mafi hatsari a tarihin musulunci ta hamadani ita ce ta farko kafin wannan na fata an fahimta to Allah ya taimake mu malam yace akhbar al harith ibn hammam harith dan hammam ya yo riwaya malaman zaure sun kace manomi dan mai himma qala yace azma'tu tabriza azma'tu na qulla anniya shine azma'a ina ina fata an fahimci ni na qulla anniya daurarren niyya an gane ko at-tabriza shine bayyana domin kalima ta al-tabriz ta hito ne daga baraza shine abin da ya bayyana sannan kuma koko daga al-buraz shine kashi saboda mutumin da zai yin kashi zai fita a daji a fili ko ba haka ba kafin a samu damar da an kai idea ta ayo salanga salanga ko ban daki ko toilet an gane ko to azma'atu nayi niyyar tabriz bayyana min tabriz kenan in fita daga wani yanki da ake kira tabriz wasu garuruwa ne wasu za ku gaji hariri na faɗin waɗansu garuruwa sun mutu babu su waɗansu kuma har yanzu akwai su ina fata an fahimce ni an gane ko e, tabriz wato ƙarya ce daga cikin biladul awasim wajen kura zarbijan an gane ko wajen wato abin nan daga cikin yanki na khurasan wani yanki da ake kira khurasan tsofaffin wurare na yace to hina da nabat bizalili wal azizi hina lokacin da nabat asalin nabat daga naba ne shine abin da ya karkata ina fata an fahimci ni ko kuma wato abin nan eh nababihil makanu ai nahahu anhu ya kore shi daga gare shi ma'ana wuri da yayi wuyata amma asalin naba kuma yana dauka daukaka daga nan an ka samu annabiyu na bayan bu sannan kuma na baya yana nufin dakushewa a tsara takobi ya kauce bai samu abin da ake so ba ko ya buga amma sai ya buga ba daidai ba to hina na bat lokacin da ta wuyata bizalili ga mutumin da yake kaskantacce shine azzalil jami'in shi wato azilla ko azillau walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla wal azizi da kuma al aziz mutumin da yake mai daraja ina fata an fahimci ni ma'ana garin ya wuyata masu girma ko masu daraja kuma wadata garin yaƙi zamanuwa gare su saboda abin da ake kira ta yi tauri balle wanda kuma kaskantacce wanda bai da wani abu a hannun shi mun fahimci wannan wa khalat garin ya wofinta shine khala yakhlu ya wofinta ma'ana babu komi daga cikin shi ina fata an shi ne ake kira wofinta eh wa alqat ma fiha wa takhallat min al kuma khala shi na nuhin shudewa قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وخلت تاو فنتا من المجير مجير شيني مي بادا كاريا أنغاريكو المجير مي بادا كاريا أجاره يا باشا كاريا إنا باتا أنفهم شيني وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كبه كبه سننكما قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون يجير سيك بعد كاريا أما بقى بعد شيكو إن يكهري بقى بعد كاريا to wakhalat ta wofinta min almujiri daga mai bada kariya kenan makwabci kenan domin makwabci a asali in dai na gari na yana bada kariya ga makwabcinsa wal mujizi ko ba haka ba an gane ko ga wanda yake bada wato kyauta mm. an gane ko koko mai bada wasiya koko mai iya ƙetarar da mutane ɗan hito ɗan hito kun san ɗan hito kamar sahara in ba kowa ya santa ba in ba wanda ya san sahara ba in ku shiga kuna ibacciwa ku mutu to waɗanda ke sanin sahara ana kiransu yan hito misali in ka te agaras in zaka aljeri ko zaka libi zaka akwai waɗannan mutane waɗanda mota tana tafiya tare da su ko cikin dare sai ka ga sun ɗibi ƙasa in an bace sai su ya kasa su ce to ga inda za a bi tau fa baina ana fi i'dadil uhbati ina nan tsakankanin shirin i'dad shirin al uhbati tattali tattali shi ake kira al uhba wartiyadi suhbati in zabi shine irtada ya zabi as-suhba abokanan tafiya alfaitu biha aba zaidu saruji alfaitu sai na samu shine alfa yulfi ilfa an samu ka iske abu waje da kenan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana abinda muka iske ayi musuna akan shi an gane ko yace multaffan bikisa'in multaffan ya lullubi shine iltaffa ko abinda an ka kewaye sai a ce iltaffa haulahu wato iltaffat haulahu jama'a biki sa'in da wani bargo ina fata an fahimce ni wa muhtaffan bi nisa'in an kewaye shi an gane ko shine al-ihtifa an kewaye shi bi nisa'in da mata fa sa'altuhu an khatbihi sai da tambayi Abu Zaid an khatbihi daga al'amarin sa menene ya faru ina fata an fahimce ni wa ila aina yasrabu ta inana yasrubu ne ko zai kwasasa shine daga tafiya wato maciji ce yasrubu yana tafiya kamar irin tafiyar maciji shine malaman zauri su kira kwasasa ina na zashi ina fata an fahimce ni daga sarab ne domin as-sarab qawalwallu abu ne wanda ake gani daga nisa ina fata an fahimce ni sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar wa ila aina yasrabu ma asirbihi ina na zai tafiya tare da asirb wato asirin asirbu shine garke ko gargi wato tawaga ta mata kinan da ake nufi ina fata an fahimce ni ba a ce jama'a ba fa auma ila imra'atin minhunna bahiratus sufuri fa auma sai ishara shine auma ayumi'u ima'an akwai sallah ta fiqhu sallah ta ima'i wanda bai iya yi an kace sai shi ima'i ma'ana ya nuna ina fata an fahimce ni ila imra'atin zuwa ga wata mace minhunna daga cikin waɗannan matan nan bahiratus sufuri asalin albahiru shine abin da ke bada tsoro mai fitinarwa mai ɗaukar hankali fattan khallab bahir mai ba da tsoro to bahiratu sufuri an gane ko wadda ma'ana mai ɗauke hankalin namiji idan ta yaye kayanta as-sufur shine yaye kaya matar da bata sa abin nan ba wata bata sanya abin gaba ma'ana huskarta idan tana waje tana ɗauka hankalin wato ɗa namiji ina fata an fahimce ni mai rikitar da ɗa namiji kenan ظاهرة كنن ظاهرة السفور ظاهرة النفور نعم ظاهرة النفور ود كما كمان نيسان تتا game da namiji zahiratun ya bayyana domin mace idan tana da kyau sai dai maza su tuttuɗo gare ta ba ita take tuttuɗa zuwa gare su ba ina fata ana fahimta ta in ka ga ana faɗi ka tashi kan abu ba wai sai mace ba duk abin da ya zama to mai kyau ne to shi ne ake faɗi ka tashi akan shi ina fata mu ce babban matsayi ana faɗi kata ko ba a tashi ƙarfi kuɗi ana faɗi kata shi ko ba a yi to haka mace mai kyau kuɗi in ba su da kyau mun shawarar mutane da su kwaya mu ni za a yi da su ba abin da za a yi da su matsayin ba wani wanda wata mace a akwai mi mutane da su yi da shi mace ba ta da kyau ina sai dai abin da hali yi ko ba haka ba yasa galibi kuma kyawun nan sai zan musiba ga mace shi ke sa ta karuwanci shi ke sa ta yawan aurace aurace ƙarshen sai ta tuka albarka inda ba ta tattara ba haka dukiya da mutum bai ayyana sai ta halaka shi haka matsayin baka ba sai shi halaka ka dukkan su jarabawa ne dadi da ciyo duka duka jarabawa ce ta Allah wa nablukum bisharri wal khairi fitna kakka sa tsamani Allah baka kudi bai jarabe ka ba fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu kaje ce ibtalahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana duk abinda Allah baka jarabawa ne qala asa rabbukum an an yuhlika adwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malun Allah ya kyauta tau yace to wa qala yace tazawwajtu hadhihi na auri wannan mata litu'nisani fil ghurbati dan ta ɗebe min kewa an gane ko al'unsu shine ɗebar kewa fil gurbati a cikin bakuntata ko wa tarhada anni kashafa al'uzbati wa tarhada ta kore mini an gane ko asalin shi daga wanka na wurin da ake wanka shi yasa ake kiran banɗaki al-mirhad mirhad wato ta wanke mini kashafal uzbati asalin al-kashaf ana nufin datti kenan dattin nan na ko kuma canza wannan an gane ko ta rayuwa ta al-uzba al-uzba shine wato abin nan mi za a cewa mutumin da bai aure ba tuzuru ko ba haka ba ana cewa tuzuru ana cewa gwabro sun ka ce akwai bambanci tsakanin tuzuru da gwabro ko sun ka ce tuzuru wanda bai taba aure ba gwabro kuma wanda ya yi aure ya saki haka sun ka ce cikin hausa amma dai na san ba dukkan ba ba duk bahaushe ke bambanta tsakanin su ba ko ba haka ba al'usba kenan jam'i wato abin nan mi ake cewa gwabrantaka ana iya cewa gwabrantaka kai wani malami da littafi a Sheikh Abdul Fattah Abu Ghudda na kasar Suriya na littafi al-ulama al-uzzab alladhina atharu al-ilma ala az-zawaj malaman da sun ka mutu ba su taɓa yin aure ba ina fata an fahimci ni ya kawo kusan malami ban manta ba ko 33 ne ko 36 sun shahara a duniya musulunci amma ba su taɓa aure ba ba wai dan ba su son sun yi auren ba rikici da neman binciken ilimi da wani abu wani lokaci da kuma rashin hali saboda wani lokacin mace duk yadda kake son ka zauna tare da ita ba wa abin da za a yi nan ba ta iya hankurin wannan rayuwa shi ko mai bincike wani lokaci bai barin binciken shi koma zuwa ga mace don ya hanka ta yi cin kamar musa take da ita da yaro sai ta hada kayan karatu ina fata an fahimci ni don haka wanda ga so ya dibi wannan littafin ina fata an fahimci ni al'ulama al'uzzab alladhina atharu al'ilma ala zawaj daga ciki ma ina ganin cikin malamin marubuta na kasashen musulunci waɗanda suka shahara a duniya da Mustafa aure ba akwai Mustafa Mahmud Akkad har ya mutu bai taɓa aure ba sun kace mata walam yatazawwaj wa anjaba ithnaini wa thamanina kitaban Allah ya ce ba tu yaruwa a ne nan najira ce to wanga mallami ga gara suke ya mutu bai taba ya aure ba amma ya haifi littafi 82 ko ba haka ba ya ce to falakitu min ha sai ne haɗu daga ga wannan mata ma'ana abin da ne haɗu da shi daga gare ta araƙal ƙirbati zufan nan na alƙirba wato ana iya cewa salka salka to wannan kina ya ce an shidda saboda mutum mai hali bai cika yin aiki ba ko ba haka ba yanzu matanmu ko lokacin da da bamu da famfuna ko akwai famfuna amma ruwa sun yi karamci babu famfuna a cikin gidaje akwai masu garwa akwai masu zuwa su ɗauko ruwa suna kawowa cikin gida ko ba haka nan bane ko san bisa abin nan su ɗauko cikin turu mace mai wadata ba ta yin aiki ina fata an fince ni to shi ma wannan nau'i ne na halaka dan adam saboda dan adam duk lokacin da aiki ko mai ake yi shi ma ba wada bai gane ba radda wadata ta gushe idan ya tashi neman waɗannan ayyukan bai iya yi kuma bai da halin da za a yi shi shi yasa matar Obama an gane ko Michelle Obama da aka je akwai ayyukan da ake ma ɗiyan shugaban ƙasa a White House da ta je da yawan ayyukan duk ta watsar da su ta ce kada a yi musu a bari su yi da kansu to in uban su ne shi shugaban kasa in ya sabka kuɗin da za a biyan wasu yi musu wannan aikin nawa ne kak ka saba makan kada abu mai wahala saukin nan mutuwa ne shi yasa da yawan masu wadata ƙarshe rayuwarsu take kuma cikin matsala ba su iya wanki ba su iya yi mukan su wanki ƴaƴansu ba su yi mukan su wanki matan su ba su wanki komai yi musu akai shi ko yau da gobe sai Allah in abin ya ja da baya ko babu shi su yi kaka su ba sun zama rayuwar duniya Allah ya kyauta. To nan abinda Abu Zaid yake son ya ce, ma'ana arakal qirbati, zuhon wato salka ko kuma mu ce tulu ko abin daukar ruwa, saboda da misali ba dauko maka ake dauko maka ake yi, to yanzu kai zaka je ka dauko da kanka, in ka dauko kakin ka kawo zaka yi mi? Zaka yi zuha to shine arakal qirbati kenan. Sai da hado tashin hankali da wahala. Yace tamtuluni bi haqi, tamtuluni tana jamini lokaci shine matsala, matsalul ghaniyi zulmun yuhillu iddahu ko ba haka ba matsal shine abinda an kaja bi haƙi da haƙina ko ba haka ba dama mutane da ka shiga hannunsu ina fata an fince to karka ta ƙari ba ka sanin mutum na gari na ko ba na gari bane sai kana da bukata zuwa gare shi ba ka sanin mutum na gari ne ko ba na gari bane ko ba haka ba sai yana da iko akan ka ba kai da iko akan shi ba shi yasa mata ba su gane namiji shagen duniya na sai sun shigo gidan shi duk abin da an ka azama yi shi kai sai shi kyale shi ta dukawa shi na gaisuwa shi na wani abu in yazo iske wata yana ajiye duka hulla da ta shigo hannu sai ce to yanzu ka za ku gane kurum ko ba haka ba ba a gane mutun ya lalle mutun ne sai an zo bukata wajen shi shi mutumin da yake nagari ko bai da abin da zai yi ma zai maka mu'amala mai kyau in yana da wanda zai taimaka ma ya hada ka da shi ko ya kira shi ya gaya mishi in babu duk kowace hanya ya baka hakuri na fata an fahimce ni shi yasa in ka ji mutun mutanen nesa na ga yabon shi ba na kusa ba mutumin gari bane mutum nagari waɗanda ke kusa da shi su za su yabon shi duk mai kuɗi nagari waɗanda ke mu'amala da shi da ƙarƙashin shi su za su cewa mutum nagari ne duk mace ta gari mijin tana kamata shi hudi ta gari ta duk miji na gari matar shi kamata ta hudi na gari na duk malami na gari ɗaliban shi waɗanda ke karantarwa su ya kamata su fara hudin shi na gari na duk mai mulki na gari ƴan ƙasar shi da na kusa da shi da waɗanda an tare da shi masu aiki da shi su ya kamata su ce na gari na saboda ɗan adam yana son ya ɓoye aibin shi ga mutanen waje amma na gida sai su ci bala'i haka yana ɗabi'a take sai ga mutum ya ɗauka yaba na waje saboda can ya boye ka so a mai da wani abu bai so a gane halin shi amma nan na kusa shi halaka su wannan ba ɗabi'a ce ta gari ba ka kyautata ma na kusa ka kyautata ma nisa haka musulmi ce ce wallahu a'lam wa tukallifuni abu zaid yace tana dora mini shine kallafahu an gane ko fauka tsauki sama da abinda na iya dauka abinda ke kashe aure a yanzu kenan turawa suna nan suna cewa ai abinda ke sawa aure na zahin mutuwa ai saboda an karantar da sadaki ba a sawa sadaki ya tsada ƙarya ne ba tsadar sadaki ba ne ke sawar aure ya tsaya ko kai ya tsaya duk wannan ba gaskiya ba ne yanzu auren miliyon 60 da wani abu sai ya mutu cikin yan kwanaki akwai auren da an kai nan ya mai miliyon 64 akwai auren da an kai a wani gari ba so in hudi ko da kitun da na hudi mai sai na hudi wannan gari a agadas miliyon 174 akwai auren da an kai a wani gari zandar kuɗin ba da hanya da gyara su miliyar biyu an ka basuwa na gyaran hanya kawai ga masu zuwa ɗaurin aure an ka kawo talam-talam ko trailer-trailer ko manyan motoci na mi na uniform duk wanda ya zo a bashi ya sa na fata an fahimci ni an ko ƙarshe wata armen na wata shida na yi da haka ƙarya ne a ce wai yawan sadaki ne ke sawa aure in an tsananta akwai wata yarinya miliyan ashirin aka kamata nan ya mai sati guda ta ce kashe aure za ta yi an ka je a sosai islamai an ka buga ta kashe aure an ka zo a biya shi ta bada jaka hamsin ta ce su mallamai sun kawai tattaka jirgi ta yi amurka don haka ƙarya ne kakakin nan ma'aurin su ne da sisi sun kai gashi na an samu ɗiya an samu jukoki an samu tattaba kunne an samu tatatata wa sunan abin da zai sawa aure ya ɗore mace ta yi biyayya ga mishinta kuma katta ɗora mishi abin da bai iyawa akwai yau akwai babu da an samu waɗanga aure ya tsaya da ba a same su ba babu aure duk a daina karece karecen banza son da suka yi ta sako su da a yi ta zina ko wace mace ta zama toga ta na saman titi Allah kai mu da tsari fa ana minha abu zai da ce to ni daga wannan mata nidwa wajan nidwa asalin annidwu shine abinda an ka cire shi daga abinda ake sa mishi ramamme ramamme ko abinda an ka tube bai da sutura wajan alwaja shine wanda ke tafiya ba takalmi kenan yanzu ni ina tafiya ne ban da takalmi shi suka ce ma alwaja farfeci mai tafiya bai da takalmi gari na har takalmi banda wa hilfu shajwin wa shajan wa hilfu ina ma'abuci shine alhilfu alhalif shine wanda ake tare da shi shajwin bakin ciki ina fata an fince ni an gane ko wa shajan da kuma shajan shine wato abin da ke makure dan adam ina tare da wato bakin ciki kuma ina tare da abin da ke makure ni shine shaja an gane ko abin da yana makare dan adam asalin shi suka ce wato kaya ce ko kuma kamar kashi ne wanda yake zuwa cikin makoshi ya tsaya shi ake ce ma shaja wa hana hanu qad tasa'aina ila al-hakimi ga munan tasa'aina mun ja juna daga sa'a yas'a to tasa'a sun tahi tare na fata an fahimce ni ilal hakimi mun daukakar da ƙara zuwa ga hakimi mai hukunci li yadriba ala yadi zalimi domin ya kame hannun azzalumi shine li yadriba ba a cewa ya buga a ya kame shi ake nufi ya hana shi daga zalunci fa in intazama bainana alwifaq in an samu an samu dacewa tsakankanin mu domin intazama shine tsaruwa alwifaq kuma daidaituwa kenan in daidaituwa ta daidaitu da Hausa amma sai a ce an samu dacewa tsakankanin mu wa illa abu zai da ce to in ba haka ba fa fattalaku sai fa a saki walin tilaku sai kuma kowa shi san inda yayi ko ba kanan ba kowa shi wari alin tilaka ya kawo alhamza kuskure na in talaka dukkan fi'ili wanda ya wuce harafi hudu an gane ko to idan masdar kishi zo bai tsoka alhamza mai qat'in sai dai hamzatu waslin an gane ko don haka wannan alhamza babu ta kuskure la ku shafi ta mun fahimci wannan in talaqa yantaliqu intilaqan hamzatu qat'in hamzatu waslin ce ba hamzatu qat'in bace amma akrama yukrimu ikraman hamzatu qat'in ne mu gane wannan da kyau in ka diba cikin tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif a juz'i na biyu ya kawo inda ake samun hamzatul wasli da kuma hamzatul qat'i qala yace shi mai bada riwaya kenan familtu sai ni karkata daga mala yamiru ne ila an akhbura ko liman limanil ghalab ina son in jarraba shine akhbura akhbura in jarraba daga nan kuma aka samu labari domin shi labari yana sa a jarrabe al'amuri a san gaske shi ko ƙarye shi kuma daga alkhabaru ne in ji waɗansu malamai ƙasar da aka becike domin abin da ke ciki za a gano abin da ke in an beto ta za a gane abin da ke karkashinta mun fahimci wannan ko liman alghalab wa zai yi rinjaye wa kaifa yakunu almunqalab yaya makoma za ta komawa almunqalab munqalab daga inqalaba yanqalibu inqilaban to munqalab sai zaman to nan yana iya daukan ma'anoni daban-daban ina fata an fahimci ni yana daukar zarfu zaman yana ɗaukar zarful makan ina fata an fahimce ni kuma yana iya ɗaukar almasdarul mimi kuma yana iya ɗaukar wato in akwai ismul maf'ul gashi yana ɗaukar ismul maf'ul ina fata an fahimce ni duk fi'ilin da yake ruba'ina to ismul maf'ul kin shi da zarful zaman da zarful makan da zarful mimi duk abu guda ne al-mukram abin girmamawa al-mukram wurin girmamawa al-mukram lokacin girmamawa al-mukram girmamawa hudu shi ka dauka idan ya zamanto muta'addina ya zamanto kuma ba muta'addina ba sai shi dauki uku banda ismul maf'ul ku yi hattara da wannan dan taran na nan na ake bada mutun rashin sanin ka'idodin yaren nan na za a buga ka ka ina sa tsammanin kalma ga ta sai a nuna maka a'a ba abinda ba an ka rubuta kin ma ba ma shi aka duhi ba kwata kwata shi ake kira anniyaba wata kalima ga ta an san asalinta sai wata ta zo da yi niyaba akan ta kuma dole ita ta za a dauka ba inda za ka yi Allah ya ce wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban to mi a hijaban shamaki to masturan ha mastur eh to shi shamaki shi ga suturta ko shi an ka suturci a ganin dole ka ce shi ga suturcewa kenan sai zama to hijaban satiran in ka ce masturan to shi hijabi shi ruhe shi za a yi ko shi ga ruhewa anniyaba yana da yawa cikin alkur'ani waja'u ala qamisihi bidamin ya bidamin da jini kadhib to jini shi ya karya jini ba karya bane kuma karya ba jini bace bidamin makdhub utlika almasdar aw al-ism wa urida bi ism al-maf'ul cikin qur'ani yawa gare shi cikin hadisai yawa gare shi dan haka in ka tayi fassara in baka yi anniya ba kana kallon lafuzan na kana fassara kana wada cikin rami mai yawa ai hattara Allah ya shirye da mu al-munqalab dai majirkita ko makoma da abu yadda ke juyawa shi yasa an ka samu juyin mulki al-inqilab ina fata an fahimce ni Allah ya ce wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun faja'altu shughli sai nin mai da aiki na dabra uzni tare da inda idan inda kunne na suke ma'ana kenan sai ni maida ni tsaya ni natsu don in saurari wato yadda za a yi tunda an ce abu ya koma bayan abu kenan aiki na yana bayan kunne na kenan kunne na yanzu su kadai ne suke aiki ina sauraren yadda za ta kaya wa sahibtuhuma sai ni bisu wa in kuntu la ughni duk da yake bana amfanin komi tunda ni bai iya sawa bai iya hanawa ko haka bane la ughni ai la ughni anhum shay'an bana amfanin su da komai amma da ina so in zo in ga da za ta kaya falamma hadara alqadi lokacin da alkali ya halarta ko ba haka ba ya ce wa kana mimman yara fadlal imsaki shina daga cikin waɗanda suke ganin fadla fifiko al-imsak kamewa ina fata an fahimci ni nan yana nufin rewa mutumin da ke ganin rowa wani abu ne kun san mutane kala kala na wani shi ba yarwa bata dame shi ba komi ya samu duniya shi na kyauta da shi wani kuma komi ya samu bai kyauta da shi har abinda bai da amfani da shi sai yayi tunanin kaka zai shi shi da shi nan kawai shi amfani da shi shi ko wani tsakatsakiya yake to dan adam dai ana so ya zama to tsakatsakiya ina fata an fahimci ni amma wanda adda asalin dukiya wadda take kawo mai alkhairi to ko da ya rabi dukiyar shi gaba ɗaya ba matsala bace mutumin da adda gidajen haya to dan yau ya kyautar da dukiyar shi ba matsala nan da wata ɗaya kuma za a iya samu wani abu ina fata ana fahimta ta amma dai ba a son dan adam ya zama to mai rewa shi rewa duk ita an ka tsere ma a duniya duk mutumin da addarowa kuma bai samun alkhairin duniya laraba sun ka ce albakhilu la yasud duk mutumin da arewa marewaci bai taba shugabanci ba na rintse da Allah maruwaci ko fati ya buɗa na siyasa mata ta ma bata jiha mai ƙuri'a tunda ta san ko an jiha ya samu ba ganda da samu sai ta nemi wanda zai bata nan shi yasa rowa ciwo ne mugu shauƙi cikin kasida da yayi ba'iya wanda ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ka agradu dama daga ciki ku koma cikin ashauqiyat ya kawo baituttuka na zargin rewa da sharrin da suke halfawa cikin al'umma yace falam ara mithla jam almali da'an wala mithla albakhili bihi musaba fala taqtulka shahwatuhu wazinha kama tazinu at'ama aw ash-sharaba wa khudh li baynika wal ayami dhukhran وأعط الله حصته احتسابا فلو طالعت أحداث الليالي وجدت الفقر أقربها انتيابا وأن البر خير في حياة وأبقى بعد صاحبه ثوابا وأن الشر يصدع فاعليه ولم أر خيرا بالشر آبا فريق بالبنين إذا الليالي على الأعقاب أوقعت العقابة ولم يتقلدوا شكر اليتامى ولا الدرع الدعاء المستجابة أجبت لمعشر صاموا وصلوا أواخر خشية وتقا كذابا وتلفيهم حيال المال صما إذا ادعى الزكاة بهم أهابا لقد كتموا نصيب الله منه كأن الله لم يحسن نصابا ومن يعدل بحب الله شيئا كحب المال ضل هوى وخابا أراد الله بالفقراء برا وبالأيتام حبا وارتبابا فرب صغير قوم علموه سما وحمى المسومة العرابة وكان لقومه نفعا وفخرا ولو تركوه كان عذا وعابا فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابا الله أكبر مبادي باكنا مبادي باكنا كو وشي ونا القالي yara fadlal imsaki yana ganin cewa taure hannu ka riƙe ka tankware hannunka wani abu ne mai fifiko a cikin al'umma wannan kuma kaskanci na wa yadhinnu bi nufafati siwaki yadhinnu yana rewa shine yadhinnu ina fata an fahimce ni wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kasance ba wato game da wahayi zaman to mai rewa ba kun kuma rewa da tafi kowace rewa a duniya shekul islam ibn taymiya wajen aya alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ana zance wanda suke rewa yace babu rewa da takaita ilimi babu ta don ita ce in an kabar ta mutane za su halaka su ta wuta ita ce aqida za ta rugushi ita ce addini zai rugushi ita ce ruwa mafi ce yasa malamai su bar ganin masu kuɗi ba su wasu na rantsi da Allah in bai an ba an ka ta yi kyama sai sun yi kuwa bala'i ruwa ilimi ta yi komi zama tashin hankali ina fata ana fahimta ta ko ba haka ba eh mu yi hattara saboda Allah ya ba suwa ya ce a bayar kuma ba a ba ba a ba suwa ba ina fata an fahimci ni ala ayyati hal wa yadhunnu yana ruwa bi nufasati siwaki daga tattakan nan tattaka ta asiwak nufasa daga nafasa shay shine abinda ka huro daga bakinka an gane ko wato abin da ka buso to kun san in mutum yana aswaki akwai waɗansu ƴan kara da suke fitowa to waɗannan karan tattakan nan ta aswaki da a cikin baki har da ita yana rewa da ita ka ko ga balle shi baka wani to jasa abu zaidin bane rehi abu zaidin jasa ya durƙusa shine jasa yajisu ko jasa yajisi duka ana nufin ya durƙusa sai a yi hattara wani lokacin na ɗaukar wawon lokacin yana ɗaukar yawo fi'ili ma za ka iske akwai mai uku duk tasrifi kuma sai zama iri gudana amma sai ka shiga cikin luga mata ya mutu mata ya mitu mata ya matu ko duk mutuwa suka nufi nawa ka sani wani lokaci kuma sai ma'ana ta canza ƙala ya ƙulu ya faɗa ƙala ya ƙilu ya yi bacci na ƙailula shi yasa sun kace man qala qala Allahu kafara duk wanda ya ce ba Allah ya ce ba a'a duk wanda ya ce Allah ya yi bacci na kailula ya kafirta in baka gane alghazu bar alhaji yanzu kana faɗa cikin matsala wa qala Abu Zaidin yace ayyada Allahu alqadiya Allah ya karfafa alqari ko ba haka ba hukuku na sai mu ce ranka ya dade ko ba haka ba da sauran irin abubuwan da ake faɗa wa ahsana ilaihi kuma Allah ya kyautata zuwa gare shi ko ba haka ba ahsana ana iya cewa ahsana ilaihi kuma ana iya cewa ahsana bihi wa rafa'a abawaihi ala al'arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi bai ce wa qad ahsana ilayya ba mas'ala ce mai girma akwai malami na kasar Dubai ya yi littafi akan at-tadmin da kuma niyaba malaman Kufa suna maili zuwa ga cewa niyabatul hurufi ba'daha an ba'd malaman kuma Basra suna ganin wato abin nan at-tadmin ya kunshi ma'anan wani fi'ili ne ina fata an fince ni ko wasu malamai sun shiga tsakiya sun ce wani wuri niyaba tana yiwa wani wuri kuma bai yiwa sai tadmin littafi ne ya kai safha 500 ku neme shi wa ahsana ilaihi Allah ya kyautata zuwa gare shi to inna matiyati hadhihi lalle wannan taguwa tawa amma yana nufin mata to nan za mu tsaya sati mai zuwa Allah kamar da sai mu tashi Allah ya taimaka assalamu alaikum